بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أجرنا درب وسن ذو الهجرة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da tasirgin da tara talatin? da talatin da tara abuwa hijiriya wanda ya daidai da tara ga watan tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba kajin da ya gabata mun tsaya a darasi na farko cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau kuma za mu dora darasi na biyu suratul isra in ka faro in kira daga sama ita ce sura ta sha bakwai kuma sura ce makkiya za mu dora aya ta tara muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu yi tsayin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah madaukakin sarki ce inna hadha alquran lalle wannan alquranin almakru abinda muke karantawa na gaban mu ya hadi yana biyawa lillahi ya ako da hanyar da take ita ce daidai gaskiya hanya hanyar da take daidai wa yubashiru almu'minin sannan yana bishara ga mu'minai kamar ka tambaya waɗannan mu'minai sai Allah yake alladina ya'maluna salihat waɗanda suke aikata ayyuka na kwarai anna lahum ajran kabira idan suka tsaya akan hanya ta kwarai din suke bibiya alqur'ani to lalle Allah zai ba su lada babba Allah da kansa ya kirawo shi babba to wannan ayar ko ta babu tana jan hankalin mu musamman mu musulmi cewa idan mutum yana so ya samu hanya dai ta bibi kirba ta kwarai to shine ya riko da alqur'ani kamar yadda sauran malamai su Imam An-Nawawi su Ahmad ibn Abdul Halim da sauran malamai suke kawowa cewa in kana so Allah ya dora ka hanya ta kwarai da gani da alqur'ani to ka kiyaye hakokinka hakki na farko na alqur'ani shine imani kai imani da alqur'ani a wannan gurin kam ka iya cewa dai mutum musulmi ne duk musulmi sun yi imani da alqur'ani sai dai mutum nominal muslim ne wata kwata ko kuma wani kawai yayi wato ya tura da fata a fiya to shine za ga yana kiran qur'ani da suka ba ko kuma an yi kaza alqur'ani an yi kaza ko shakka babu rashin ya da wannan yana sawa a bawa mutum lambar da za a ci shi ba ma musulmi ne to amma imani da alqur'ani da ya zuwa duk musulmin kirki ya yi imani da alqur'ani shi sa ba san da cin ya fi yawa sannan hakkin qur'ani ne biyu karanta yi a karanta yi to kaga anan sai a zo kuma zai ga yawan wanda ke bakaji na biyu wacce na farko ba domin duk musulmi da mai biya da wanda baya biya kowa ya da da alkur'ani amma biya zuba wanda da ramadan ke ramadan sai dai na sallah amma ya dauko a ce ma yayi doka alkur'ani da kanka ni wani ya taba ga mun ne ya zuba matsala da shi ga abin da za ka rika biya wai ya ji rawan da alkur'ani mataji ne kuma yace wallahi rawan da ya dauko alkur'ani ya ji ya manta yana zama kudi zai ga matsala irin abubuwa kala kala da ke cewa matsalar ka wallahi ba ta aji da kuma addu'o'i za ka kai shi ce mun aiki kaza kaza ne to za ka kada da matsala in dai ba za ka biya ba to akwai wanda za ka tsakanin shi da alqur'ani bu'd al-wasilatayn wal madhibain sai ramadan wani ramadan da zo za ka ya koma ya zama ramadan yana biyawa to kaga ana rakuwa wajen karanta alqur'ani can gurin ba na ce an fi yawa ne saboda za ka baya karantawa ba amma ya yarda in zai sabon gida ya gani to a zuwa ba ko ba haka bane sabon mota ya ko wani abu biya da ya gani to a karanta masa shi ba zai biya ba tunda yana da kuɗi ba ya za a yi saboda haka na farko ka iya cewa tasa'in da tara bisa ɗari ko ɗari bisa ɗari na musulmi sun yarda da alkur'ani an yi imani amma wajen biya shi ba sai da sun yaro in ka ga dama ka kawo su da yawa kaje a ɗauka hamsin bisa ɗari na musulmi suna biya alkur'ani duk wanda wani biya ya ɗauka kullum izu biyu izu biyu na wani ɗauki talatin ne tartila in ka zauna minti talatin a yanzu ba wai wani wani da yake bada a wanda yake karatu ko ni na daga waya zai yi minti 30 tana amina fiye da haka wannan na faɗa da dalili ke da 30 kawai kana kai duba dubi ka duba kan ku koma ka ba fa karatu kake ba wanda Allah ya biya yana idan sauki da shi zai kalla alheri amma wani minti 30 din nan to shi ne da gaba ɗaya kamar da zai to kaga wato wannan mataki na biyu kenan imani da alqur'ani imani da alqur'ani ne janyo ma za ga wani ya tafi ya ji ya ji ai ba addu'a wata bai Allah ta ji mun take ji yaro tana cikin matsala take ji mun ta ji gurin wani malami don malami yake cewa ka tafi ka ga amma matsalolin su sai ji ai ba ai maka addu'a amma ta ya ji ya ji da maka ko kafa ji biyar amma hannun da yana kan barjin haka ba sai ta ce to wai ka wata da kai ni da ita wallahi take da ni sai da ce ya akai kawai ina rinda da waya sai kai Allah kallon ta suna so ta ji abu karshen je ko sai da ce wa ari ba buga sai ta dawowa sai ce to kun ga problem din ku kenan domin banda wannan aboka ta taba ga ya muku ba sai bayan matsala ta ba sai ce ma ko da take gurin ka a gefen unguwannin nan da ta je gurin da shi ma wai addu'a zai mata wai mata an karaba kawai sai da ne ne ta ba wai ni kuma take ga sai da ne ne ta bayan ya ne ta mala har yanzu mara ta ce take take ga nake to gari ya aka haka sai ce mun wallahi tallahi ba sai sai ba ta karaba da yarba ko ba nake to da ba sai ma dalilin abu ke gani amma wanda haka a cikin gari ba kauye ba har kwa da inda ba da mu ke sai da mu to kaga wannan ba ga da yanzu kawai da kaddiri ma dai ko kai na yi ki tsinke da hijira ne da za ka samu sauƙin wannan wasu matsaloli da gaba amma wannan matsaloli ne da suna nan suna ta yawo a cikin suna ta yawo to kaga wata addini ne ke imani da alqur'ani mataki na uku bayan wato imani da alqur'ani mataki na biyu karanta mataki na uku shine tadabbur har ka bibi alqur'ani ne qur'ani yake bana dan wallahi ko tafsiri kake kana tafsiri kai ko dalibin mujahid ne kai shi da ya tafsiri ko dai biyu uku a gaba ibnu abbas to dai wanda kake dole jawa sai ka zo wani gurin ka fi kamar ba ta zuwa haka alqur'ani inda za ka tadabburi shi ne aka ce asalin abin da ya za a ba haure yake cewa dabara ke wai shi ne gaban gudu karka dabaru dabaru su ta yi shi ne in an kawo aya ta ci tunani a kanta Allah ba zai ce kaza kaza yake ne da rasu Allah ta amma idan ka ji ina gano shi a nan to saboda haka aka ce a za ka samu dabara shi ne tadabbur din dabara sannan lokaci kuma da na kuri mun yi bayani ne matakai ne guda biyu zuwa uku mataki na farko a zo bi alqur'ani ka iya biya komai a ce ba ka san ma'anar sa duk abin da inna hadha alqur'an ya ni ladhi hiya aqwa diwan ne biya wa kai ka san me yake ba kuma wani illa har asbabun nuzul ka sani wannan shine yan lamba ta daya ba ta lamba ta biyu shine wanda za a zo a rabiyawa saboda yana zuwa makaranta wannan ya rike wata haihuwa ba saboda ayoyi ne masu wahala wannan shi ma da rubuce ne lamba ɗaya ku ne wanda za a zo ana biyawa gaba ɗaya ba zai iya fassarawa ba da larabci amma zai iya tunowa saboda ƙarfin ƙwaƙwalwa da Allah ya ba zai iya tuno har watan da aka fassara ayar yana gauri kuma ya rika tuno irin labaran da aka bayar wannan ma ta da duniya ya rika tuno cewa kawai da ya ji an ce inna hadal qur'an ya tuno hadan qur'ani har ma da ya ta bayani in ma da wasu labarai da ya bayar ka tuno duk da rabu ne shi ma ta da duniya ko a zo kan firawuna da annabi mun ka tuno kawai gwagwarmayar da aka yi gaba ɗaya tunanin ka har aka wajen da sallar har aka gama raka a wannan tunanin kake zuwa da dabbobi to wayannan matakan gaba ɗaya sun rasa tadabbu idan mutum Allah ya riga ya faɗa a nan to shi ne da tadabbu mataki na uku da abin da yake na haƙoƙin alƙur'ani na hudu kai shine wato aiki abin da kai tadabbu dokai aiki ne a kiyaye a wata kwatanta sannan nau'in gini a da'awatu ilayhi kira zuwa gari to kun ga in kuka kalli layi da aka biyo sai biyu uku hudu biyar za ku kowanne kilas aka zo rabuwa shi ko shakka babu kun san kilasin farko ya fi ban da ba imani da alkur'ani na biyu karan da ya rage jama'a na uku ta rubu shi ma ya rage jama'a ko baya ji na hudu aiki da jiwa ne mutum ana nan ne ba aka yi kasa da kasa da ka iya zuwa da lafiya sannan nan da ji da ba ji ko ko kai goma ba wani dauka shi kawai ai ba la bai da ji dawa bayan da mutum ya yi dalili ko an yi walau aya kira zuwa gari aiki da jike kira zuwa gari ya ta a gidanka abin da ka sani kai da'awa a kanka amma kaga sai wata ka dauka ko wata aka dorawa shi ba shi ba dai to wannan shine matakai na alqur'ani duk wanda ya tsaya akan wannan to Allah zai rubuta sarki zai kai da shi akan wato tabarki da shi shine inna hadal qur'an lalle wannan qur'ani ya hadisi da shi ya akwa yana jiyawa ga hanyar da take mai tsakiya shine akwa babu cewa wa yubashirul mu'minin sannan shi qur'anin nan yana bujara ga mu'mini wata irin bujara yake musu kamar ka tambaya wa ɗan mu'minin alladina ya'maluna salihat su wanda suke aiki na kwarai anna lahu ajran kabira Allah yake za mu ba su lada babba lada babba ku ji da aljanna wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah kamar karin bayani cewa wai bakiru ladina la yu'minuna bil akhirah sannan kai albishir wani zai iya cewa wanda za mu azaba ana cewa albishir ana fada kai da Allah yake ba bakiruhum bi azabin alim wato su ma wanda allazina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su imani da lahira ba kai musu albishir me albishir din da zai adadna lahum azaban adila Allah yake mun gane da musu azaba da radin jiki su ma tunda ba su imani da Allah ba da ranar lahira to mun gane da musu da azaba da radin jiki Allah ya yi sai Allah ya ce
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Allah yake wai da wani insan zaka samu mutum domin alif da lamun din da wato jinsi ke listin jirafin jinsi kaba ɗaya nau'i dan adam ake magana zaka ga mutum yana yin addu'a shine wai da wani insan dikkel da kai kuma du'a au bil khair in yake yake addu'a ta alheri za mu ba da misali mu ga muna cikin abubuwan da yawa wa kana al-insanu adula Allah yake lalle mutum ya kasance adula mai gaggawa tabi'ar dan adam gaggawa ne to shi da Abdullahi da Abbas da shi da almajiransa suke cewa Allah yana ba da labari dangane da gaggawa dan adam wa du'a'i bi ba'd al-ahyan ala nafsi awwalan da irin addu'a da yake yi wa kansa a wani lokaci ta kan kabira an ba haka ba Allah ya tsire ko ya tsire wa kansa na rantsi billahi da jira ila illa kun ba haka ba kada Allah ya hukunta ba duk mutane suna faɗa irin ka zo na addu'a ce ki sai kuma yake wa kanka awwalan yi koyi wa kanka Allah ya hodare ya ga wa kanka da yawa wasu yaran sun lalace ko wata za ka nabiya baki na iyaye sanadiyar bakin da iyayen su ke musu saboda haka irin yadda ne yau kansa addu'a ne ya daga hannu ya roki Allah Allah da wuka la in je ke yi wa alƙayi kuma yayi wa kansa ko yayi wa kansa ko yayi wa dukiyarsa mota da ta matsala ya ji wannan mota da ta ganin shi ne yaro ta ba irin wannan dukiyar da yawa ko ya kalli wani abu da sa yayi wannan lokacin da ara wata dabiya wani daga cikin magabacin sa abai raƙumin da ya dogaciya sai ce wannan tsinan na ragumin da gaggaba yi sai annaba ne da zai fara yake a daga ya zare ragumin da cikin ragumin mu kar tsin wanda da zabi na mu sai da aka zare da amma mu yanzu to haka ne tsino wanda na da ba mu ke domin da yawa wasu iyaye a gida su ke tsino da yayin su fito mu yi mutaraka to kaga a ta abin da na amfani annaba ne da zai fara ya hana da tsinewa ina kuma ga dan da kai ba kirawo kan da saboda ya saba ba ka tsine maka saboda ka saba wani ki tsine maka to daga nan za ka kuma dai abin ya zo yayi wato yayi tsawo a jiya ga garkun dina kuma shikenan bayan da bakin ki da kai kika jefa kan cikin wato musiba cikin halaka da mutuwa da tsinuwa mutane suke jefa kan ka ga Allah ya bace shine a shauru al-maut ko ka ji wani yana ba ta Allah ya sa ma kai ya mutu ko ji ya roka a kan dan Allah ya gaji mu saboda Allah ya gaji mu da wani abu yar ka fatan mutuwa ko halaka akan kanka shine ma ne ke cewa fa la ustajaba lahu rabbuhu la halaka bi du'ai da Allah yana amsa irin wannan addu'o'i da ake buga ga mutane da dinin an tsara da mutanen nan gaba daya saboda gaggawa da muke da ita kawai da Allah ya faɗa a suratul yunus ولو يعجل الله للناس الشر بأجالهم لقضي إليهم أجلهم da Allah maka kuke zai jira gaggawar Allah addu'a da ake yi ta muni da tuni gaba ɗaya kowa ya mutu da mutum ne zai zo ya in ba haka ba Allah ya tsine masa saboda kawai ko ko mutum siyasa billahi la ilaha illa huwa kariya in ba haka ba Allah ya tsine masa ya faɗi wannan kalma kada Allah ya kaza to da Allah yana gaggawar an ga wannan addu'o'i da jike ko kuma addu'o'i da iyaye suke wa yaya wani sai abu je umarni zai akan banza kai yake haƙi ne da Allah da Allah yana gaggawar an ga wannan addu'a da kira halaka da yaya ko kuma kawai ku kaza yi da za a zuba yanzu sai gari to ta zuwa shi ta irin wannan addu'o'i Allah baya gaggawar an ga amma da alƙai ya wani yayi abu kaza Allah ya maka albarka sai Allah ya ji guru da shi kuma Allah amma da jin saboda Allah baya so kowa ya lalace sai a ji a jin da da wannan addu'o'i shi ma bai san ba hankalin da yake ba sai dai idan ya zama tabawar akai da gaske ko kuma yana yawan yin jiba shi ne domin da jiki yayi yana da kai Bikin Allah ba ku sarki yake ga mana da a ce hakan ne da gobe ya ilahi magano da jinin kowa ya mutu saboda gaggawa da mutum yake ne da to shine wannan aka yi da Abbas ya masala da mujahid da katada saboda haka Allah maka kucin sarki yake wa kana ne kana azula lalle mutum mutum ya kasance ne gaggawa duk abin da ne jido yake a yayin da yanzu magani ne sai Allah maka kucin sarki yake na'am وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مغفرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ba da yake cewa wannan aya kamar Allah yana goranta wa bayi dangane da irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi musu shine waje annan laila wan nahara ayatai Allah da kansa yake cewa mun sanya dare da yini ayoyi ne guda biyu kawai gani yadda dare yake zuwa da yadda yini yake budewa kai ka san ba ni da kake yi ba duk gokon Allah ka san ba ni da wuce akwai wanda yake tambayo yake jiya to shine yake a dare da yini aya muka ta dan inda ya ga dama zai ban ma gari gaba daya shi da abin da ya bada kul ara ayatu in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahu ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un ga ya mutu inda Allah madaukakin sarki zai ajiye gari sarmadan shi ba izini ba ranar da zai yanke kawai ila yawm al-qiyamati har zuwa ranar al-qiyama ita tafiya ba da ba yi kuma ga ji Allah ya ce da Allah na harama aja to babu na haram sai kawai da Allah na mu sai da babu tike to ba ta dare kuma babu lokacin da bacci ya guda biyar bacin dare to sai ran to kai ba ka da yini ba ka da ba ka da yini gaba daya sai dai ko sai bacci to kaga ba lokacin ka ba lokacin da Ibrahim din kasuwanci da yi domin Allah ya jawo da annan da harama aja kai ba hauke ma ko da ana kasuwar dare a wasu kasashen kaga gari kamar rana to ga kai da rana da yiwa domin shi ne lokacin rayuwa lokacin dare wanda Allah lawa su ba ta ne lokacin hudu ne mun ga lokuta ne da Allah wannan cikin garki yake abubuwa daban-daban yana hamza abuwi yana tsakowa zama duniya yana kaza yana kaza kaga ya ga babban da yi shi ga a gurin bawo ce mai da aka ce ai ai na ga dole yana da ta kasuwar dare yana da ba a kasuwar barayi ke ne sa ba za a yi rana ba to saboda haka wannan shi ne Allah madaukakin sarki yake inda zai sanya dare har zuwa ranar alkiyama wane ne wanda wato yake wani ubangiji wani Allah ne ba Allah ne yake zo muku da haske waye shi afala tasma'una ba ka ji domin sai yin dare ya zo kowa ka gani za ka gane shi dare yayi saboda yanayin shi ka fita ba za ka jira ba yanayin sanyi da yanayin abubuwa da za su canja shi da Allah yake afala tasma'un ba ka ji sannan kuma kalubalen da yake kul ara'aykum ga ya mutu in ja Allahu alaikum an-nahara sarmada tilalu kiyama illa Allah ne sanya muku yini sarmada shi ma ba ranar yankewa ila yawmin kiyamati har zuwa ranar al-kiyama man ilahu ghayru Allah wa na awan Allah ne ba Allah ba ya fikum bi laylin tadkuru da shi da yake kawo muku dan da za ku rutu domin a da daraje zuwa amana su biro da sai Allah ya yi amfani da gani nan domin haske ne ko mutum baya ganin gari ya wayi zai ga alama kan gidansa shine ya amana su biro da ba kwa gani shi da ya bara yake wa bi rahmati ya ala lakum al-layla wan nahara tadkuru fi saboda rahmar ubangiji ne sai ya muku dare da yin dan kulutu a cikin su wani tabtabu min fadli wa la'allakum tashkurun kuma dan ku ne balalar ubangiji da rana ba da dare ba wala allakum tashkuruna kuma dan ku zama masu godiya bisa Allah ya muku wannan yanayin kalai aka wuce aka wuce bisa Allah wannan kuce sarki yake ga mana ya san da dare da yini ayi da alamomi da guda biyu ne da rububiyya yake ba ma auna ayatul layli ana haka gari ya zo sai muka tabi ko dare ne kawai sai muka tabi ayan nan alaman nan ta dare wato wajalna ayatan nahar muka kawo muka sanya alama da yi domin da take zuwa wato yubi laila nahar da dubu hadisa sai da take yanzu wato dare yayi to yanzu kuma yini ya biyo ya fito da waye suna gudu da ya zo ya samu su shi ma sai kuma dawowa bayan sai biyo haka za a yi to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa ya sanya su mu mutira da ne yanzu kuna ganin komai tar itabdabu fadlan min rabbikum dan ku nemi falala a gurin ubangiji wa ta'lamu adada sinina wal hisab dan kuma ku san adadin ko kuma gabun mu wuce nan cikin suratul bukar Allah ya kuma kara ba mu dalili cewa tabarakal ladhi ja'ala tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira yake wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan khilfatan Allah shi yake da dare da yini su zama hali ko kun jura shine bayanin da dare yanzu liman arada an yadhakkar aw arada shukura ga wanda yake so wato yayi tintinti ya rika tuna Allah madaukakin sarki ko kuma yake so gode wa Allah madaukakin sarki shi sa Allah ya kawo wannan ko kuma wala waqtila kullayni wannan hari a suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala sarki yake canja dare da yini ko kuma yukawirul layla 'ala an-nahari wa yukawirul nahara 'ala al-layli wa sakhara al-shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-'aziz al-ghaffar sannan kuma cewa balikul isbari wa ja'il al-layla sakanan wa shamsa wal qamara hasanan sai ke cewa zalika taqdirul 'aziz al-'alim wane mutum sannan yake wa ayatul lahum al-laylu natlaqu minhu an-nahar fa idha hum مظلمون فيه والذنب تجري لمتقين الله ذلك تقدير العزيز العليم duk wannan abu da yake shi sa muka je ba ne da waje duk wannan bayanin da yake yake zalika taqdirul aziz alim wannan kaddarawa ce ta wanda yake karfin kowa kuma masani kan ba wani yake gama abin da yake aikata wanda ya fi karfin kowa kuma masani to shine ma da yake gaba Allah wanda kuke sarki ya ci gaba da gaya mana cewa litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wa hisab in kana so ka mai hikima dan ba komai ne sai an gaya ma hikima ba duk abin da Allah ya yi da hikimar sa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba saboda haka ba za ka kalli wani abu kace baka san hikimar kaza ba ko kaza ko dai zama ta'addanci ko jahili shi zai sa mutum ya iya faɗan wannan to sai yake cewa bijalamu adada sinina Allah ya sanya muku dare da yini ne da rana da wata don ku san adadin adadin sinin adadin shekaru domin zuwa ke kallo rana da wata sai ka ji an ce wato shekarar da kaza ba gashi bai da ana tunanin ko gobe yanzu yanzu ma an sani yanzu an sani kin da rana ta faɗi sai mun ji sanarwar sarkin musulmi cewa sabuwar shekara ta musulunci 1450 watakila gobe ko jibi mutum bodi ko abuwa bodi duniya tana ta karewa to saboda haka ana ana ana duka jiya da wannan ake gani da wannan rana da wannan da jiya ke gani shekaru na ga da nawa da na kowa da na iya mu da suka gabata a ce yanzu shekarar ta kaza da rasuwa ba ma a duniya ba shekarar ta kaza goma sha biyar talatin shekarar ta arba'in da barin duniya shekarar ta arba'in da biyar hamsin duk da rana da wata a alama ce ta a gane wannan da biya ke gane kwanakin al'ada na mutum in wata ya zuta dan a cikin wata take ko a karshen wata ko kuma a farkon wata da wata take amfani da shi take gane duk da ta ta kaji ko kuwa ta ta gaba wata hudu da kwana goma ko jini uku saboda haka shi take amfani da shi yake amfani a sama rana ta aure a ce ko dai jarwari ko muharram ko safar shi da duk da wata da rana ake amfani inda babu wannan to kai sai da aka tace ba ba wanda zai yi zai fada haka yazo yake kawai gidi ne zai yi wallahi amma da rana da wata yanzu kowa ya sani in ba baka sani ba iyayen ka sun sani cewa watan watan kaza a duniya sai ana lissafin watanni a goma shekara to da rana da wata ake wannan lissafin shi da Allah bane kucin sarki ya ga mana dan wato wata sura daban cikin suratul baqara banda ba suratul baqara Allah bane kucin sarki ya ga mana suratul yunus wanda ta bukaiwa ma didi da wannan wallazi ja'ala al-sawta diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila ja'alahu gadalina ja'alahu adad as-sinin wal hisab ya Allah ce ma khalaqa Allahu dalika illa bil haqq yufassiru al-ayati liqawli yu'minuna ko yuqinuna ko ya adabu gurin da suke kenan ko sai da an zo nan gurin sai kowa ya yi ko da kaida liqawli ya adabu saboda haka Allah bar ku cikin sarki yake yawa mana huwan da yake ala kyauta biya shi ne wanda ya sanya rana dan ta bada haƙƙi shi ne bature ne ko kuma sai ya ce akwai wani energy a cikin da ake samu a cikin rana to kaga shi ba dure ya san akwai hikima ke dan wajen rashin lafiya za a ci da jika shara na kau ko wannan abin da irin yanayi idan nan da da yara suke yi suna kanana za ga haji abdi a rika aji ji da rana na wanda sunan jikin za ga ana kawo shi da rana shawara ji a gurin tsofaffi ya kace da shawara saboda haka sai a kawo yaro da rana bakwai zuwa bakwai shi kenan za su je kwana biyar sai ya waje sai ga yaro ya wani wani abin da ya tsanani zai aje a rika jan a rika da rika jan glucose ko a rika dan lazawa sai ga ya wani shikenan su iya yan mutum sai su ga wani shi kuma bature ya ba su suna don shi ne ko jondi jondi shi ne su zo da haka kaga iyaye wasu su je gani kuma haka ne akwai nan shi duk inda yau mafi yawanci za su wanda suke da raɓa sosai suna ƴaƴan suna gaji da wannan matsalar duk da ba wani ya taba cewa wani miji na taba cewa wani dan yau amfani da da wani mai gida da mata masu ciki ciki an gawara kenan an koma gawara to wallahi musta'an to shine biya wani kamar nura da ne sanya farin wata shi kuma mai haske wanda shi kuma baya kula wanda azau yana kula amma annu sanyi ne shi ta ga kwana cikin farin wata yana kalle da yayin mura wa qaddarahu manazil Allah ya kaddara shi sauka a saukan da kowanne shi kamar saboda ne lidalahu adada sinina dan ku san adadin shekaru gashi kuma muna gani gobe za a je shekara 1400 da daga 40 ko jiri wani hisaba da kuma watanni harkar littafi ko kuma watanni wato rabon gado a zo malamin duro ɗauko kasa ya zaga ya karba ma gado ki ce to practice da kake yi a boko shi zai yi ma a jikin kasa ba kowa ne ka ganki da kasa ba su bai shi mafi yawanci malaman mu da muke daukar karatu gurin su da yawa zuwa nan ke da tsari su za ka zo ka hawo Allah ka kafin ka gama lissafin kakan Allah ya gama hadan Allah zai ce ma wani uku zai samu wani kaza wani tana ta kara burar cewa uba tiri kaza kaza shi ya gama amma don da ya saka ta bajure a gurin san wannan jahili ne saboda wai da takarda ya zo ya kalli mutum da alkur'ani da yana biyawa da ka haka ce waye wannan yayi da yi boko ne ke ilikir wannan jahilci ne waye shi ne ilikir ce to saboda haka wal kamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu adad al-sinin wa hisab to shi abin da Allah yake gaya mana a wannan karshen aya wal ta'lamu adad al-sinin wa hisab Allah yake wa kullu shay'in wane mutum kowane abu da ka sani da wanda baka sani ba ba san lawo dun yi bayani tafsirin bayani kafi to kaga shi da magana da muke da da rabu wallahi ko ya wannan aya da sai a kalla sai ga a je biya da kowa kake sai da lawa Allah ta tabu to ma Allah ya ce wa kullun sai kowane al'amari kowane abu fa sallahu tafsira mun kurara da mun yi bayanin da dalla dalla shi ne tafsirin dalla dalla Allah yayi bayanin sa dan da Allah ya rasa to saboda haka shine tafsirin sa wa kullu shay'in fasallahu tafsila to sai Allah ya rubuta zargi yace na
wa kullu insanin aljannahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah madaukakin sarki yace wa kullu insani kowanne mutum alzamnahu da'irahu fi ulqi mun makala masa da'irahu fasara mun makala masa lambar sa a wuyansa cewa dan aljanna ne ji ko dan wuta amma ba wani basuri ba wata microscope ko magnifier glass da yake gano ba babu amma kowa akwai a duniyar da makali haka zan yi zaka yi kace kowa yana nan a wuyan da Allah ya rubuta ba cewa dan aljanna ne ko dan wuta shine aljanna hu kadira hu bi awlihi wato ba lai ka kawo bangara da yake aljanna hu kadira hu bi awlihi wato mun makala masa ayyukansa bi awlihi a wuyan shi da kace yayin da ya mutu sai a lallabe waɗannan ayyukan gaba ɗaya da ake bari mu da Allah ya ce wa inna alaikum lahadibi kiraman katibi lallai kowa akwai wato lahadibi akwai masu kiyayewa a tare da shi duk yanzu karatun da muke da zaman da muka yi yanzu kowa akwai hadibi da masu kiyayewa a tare da shi kiraman katibi masu daraja ne masu rubutu kawai aikin rubutu wannan magana da nake suna ta rubuta zaman da kai kai shiru suna ta rubutawa cewa ga abin da kake dan Allah in ba ma zuwa gurare ko ba ma karanta alqur'ani ko ba ma zuwa gurin karatu ai dai mu ba ku saboda ko shakka ba ko shakka ba mu mun san duk matakin da yake da an dole ya san lokacin da yake ba wa waya ya fi karfin lokacin da yake ba wa duk mun san haka domin lokacin da yanzu ya fi tafiya sai akwai wanda ko saboda yake ruwa ma da shi ne yake ba karatu ba yanzu sai yake da yaraba ku wallahi ya ga ka rika duba zai to social media sannan ka jini karatu rabi da rabi da rabi da rabi ne domin Allah ya ma da Allah bi rabi da din kalbai da to Allah ya ajiye ba zuciya bi ba eh in za ka ajiye waya ka saurari karatu ka ajiye in kuma ba za ka ajiye wa karaba hankali ka biyu sun ma amanu sun ma ka faru sai ka kai to sai dan har gurin karatu ya ajiye ka domin ya ajiye fata ba lokaci a samu abin da bature yake kira procrastination ko ko wanda littafin nan sargawi kayan manazili littafi ne mai kyau alwakar da biya hayatul muslim in kana kan da je daga mutum a je mai gaba gaba ɗaya rayuwar mu ta tafi a wasa ga shi yanzu na ta karatu na kanan lokaci guda yi minti talatin da biyar saura minti sha biyar ko ko ishirin da biyar gaba ɗaya in tsaya kaga lokaci ne takaitacce amma idan ka ɗau waya ko ka tafi kallon wani abu za ka lokacin na gaba ki da iyaka yanzu za a je mun rika kokari muna ya karbi biyar mun ba haka ba ki ɗan zai kai biyar wani to Allah ya ce kowa akan rajin yake takaddun nan za a nan da wanda suke ta rubutu da ta mutu zai zo tsaura ba a wuri shi ma ba wanda ya je gani su makala ba abun ka wuyan da shi za a dinka kukewa sun gaba aikin bayan sai mai kaulin illa da ne da kubur abi ba wanda ya sai wata magana ba sai akwai da kubur abi da dama akwai da kubur abi a hagu rasibu shi ne mai kiyayewa addini wanda yake halalce a dama abin da abu akwai duk su kokon malaiku ne kowanne yana rubuta alheri wanda wanda yana rubuta kai kowanne daga cikin su sunan sa rasibul azizi shi da yake ba gaya mana Allah ba ku cikin sarki cikin wata ka wato wanda awatu an da ni wa an kimani ka yi ma yanzu ne kauli illa la dai rasibul azizi ne ce inna ma tu bi zaura ma kuntu ta'malu kada za a baka musu abu da kuka kasance kuna aikatawa ne man ya amal du'an yiji dabi a cikin surar nisa duk wanda yake aikata barna za a zaka mai za a zaka mai to da haka kaga abubuwan da zamu kalla kowa zai duba ya gani insha Allah yake wato wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba za mu fito maka ranar kiyama za mu fito maka da wani littafi shine wannan da aka maka laba a wuya yalqahu abasi ya karba hannu da hannu manzuran ya bude ya karanta shine mansura ai maftuha ya bude ya Allah ke karanta da ba ba mai karanta ba ko jahili ne ke ka karanta ya Allah ke karanta abun ka domin ranar za a bude DDD ne ka muka takaddar sai a zama DDD ne ko gaba ko gaba ko gaba ɗaya sai ko ba tuhumar hannunka da kafa da sauran gaban jiki al-yawma nasimu ala ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ko yaktubuna a wata aya duka Allah madaukakin sarki yake ku duna ranar da hannu da kababuwa da harshe za su ba da jida akan mutum sai ka ji wato yana tuhumar gaban da yana cewa jiwa da hikim alayya dan me za ku ba da jida akai na kalu gaba ɗaya gaban sai hannu a bai magana yace an dakana Allah nabi an daka kullu shi wanda yake sa kowa da komai ya magana shi yasa bayan ya gama ba jin gama ba yace da akan sai an zama CCTV da Allah ya ji yau mun rafimu ala abwahi ranar kuma za a rufe bakin gaba daya shine wato kallimu na aidini wa arjulu saboda haka da baki am da kababuwa da wannan sura da wani jira a nuna wa bidiyo kuma sai Allah ya kuke zance ya kai ta Allah ya kiyaye mu to shine abin da Allah wanda cikin sarki yake ga mana nan shi da yake ba mai amal miskala zalatin khairan yara duk wanda ya alƙali alƙali duk kankan da na Allah Allah yake ji gani wa mai amal miskala zalatin khairan yara duk wanda ya aiki da duk kankan da zai gani duk kankan da zai gani to shine Allah wanda cikin sarki yake ga mana cewa sai ka haɗu da baka za ka za ka je karanta littafin ka bisa ga gawa yake yawan yiwa almajiran gawaji cewa hasibu a kusa kuma kabla an tuhasa kowa da ya rike wa kanka hijabi kafin ai ba idan yake ko biya ba biya dino tun daga daki da azuba har zuwa inda zai fata ne yayi da kanka zai wa kanka hijabi wai kin yi na alheri ne kuma ku ba wai haka ya nemi gafara Allah ya kanka kullun sai da yana da yayi haka kuma abin da yake biya kullun almajiran kenan rike wa kanka hijabi kafin a biya ba kamar yadda in kai jarabawa in kai abu jirgi sai ka gani Allah wanda ya karatu sai yayi addu'a ya je rubuta jarabawa duk abin da aka tambaya ya rubuta shi ana guduwa jarabawa ga abin da muke dalibai sai mutum ya koma da shi ko kodo su ko da sai ta dubowa idan abin jirgi ya yaji da kansa ne wallahi za ka fito ba kai ya wani yanzu in abin jirgi ne ya ne ina fitowa da gani gaba ɗaya da bai da aka yi guri da ba gaba ɗaya wata kila ba ba ku tanda ne duk abin da ya tafi ni na mai tafi da gina yake to a cikin gidan ya ba da mu bisa da ko sai ga da kansa yayi wa kansa shi da Allah ne yake da tsara ya gani kai yayi shi ma ya sani ya san me to saboda haka wannan shabu za ka yi kullum kada yi sai ya kace yi goma a rana kana so ka rage za ka rage wa kanka ya gani sai ka ce to yau a cikin goma na yi tara kullum sai gaba ya kace in ba ya kace za ka yi amma idan ka ana goma yau ka yi tara gobe da aka dawo sha biyar aka yi to wannan a kalle take duban muturu yake yi to shi ne Allah ya ce ka fadi da cikin yau ma alaika hasiya lalle wannan abin da aka ya dawo fa ya yi karma da tashi ya rike ka lissafi sai za ka yi wa kanka lissafi kanka da kanka eh kitabun da za ka yi ya rike ka ya rike maka akan kanka shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa sai Allah yake من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah madaukakin sarki yake mani tana duk wanda ya shirya fa inda ma ya dadi da nan kanka da yawa duk wanda kuka ga ya shirya ya zama mutum ke ku kare dauka wai wani yayi wa kanka yawa kamar da zaka zo ka bi alqur'ani ne ladan ba wanda za a bi dan Allah kai ba wanda za a ba wa kai duk wanda ya zama mutumin kirki da za ka ba yin jera da kokarin da jiri ka jiri ga lawo mutum jiri ko wani mutane na waje kar ka dauka wani su kaiwa wallahi kar ka kaiwa shine mani da lafa inna ma ya hadi da nafsi shi sa da har da duke miliyan nan kun san yanzu wani bincike da na fara ta dinnan ba abin da yake daga mun an da irin har da duke miliyan sai mutum ya ga a sai da a wata duniya da ban yake sai da nake irin group da ake yi kawai wani ya za da linke wani group mata ne da maza a gurbin da rashin mutunci tarihi da Allah kuma da matan aure wata ƴaƴan ta uku wata hudu aka ake rashin kawai shi kenan ba ta ta tana gida dan za ka ji wata azza Allah wa wala wato social media ya kamata iyaye ku rika bibiya da Allah saboda al'amarin ya wuce da shi da nake ji a wani malami na dazuwar abuwa yace ai ya zama wajibi musamman mu ire-iren mu ko aka samu wannan tunda da awaza ai muka samu wannan gurin yace barka da domin a jiyar mutanen da wato aka rika da naja hankalin maza da mata sun fa'ida sun fa'ida wanda za ga rashin koyawa mutane zina luwadi lesbian duk a wannan gurin sun hana na rantsi da Allah da abuwan da mutane su ji da shi shine yana cikin addini nace yanzu bawo Allah ya bai da shi fara da nayi magana ne ya dauka ba shi muna ta magana yana ta magana ba da nace ina kike sai ke wai alai ne ke nake to zuwa kiran nan da kike turo mana sai ke mana haji ya ku kuke so ku kuke so shi da muke turowa nace to dan girman Allah kai musulmi ne yake wannan ta irin tambaya ce musulmi ne nace to kaji tsoron Allah wannan abin da kake shi Allah ya tambaye ka muka yi dogon magana da yake to koma cikin gurum nan nayi wa'azi a sai na dai gaba da yayi cikin gurum na magana da muka yi gaba da yake jama'a ne kuma dan cikin nan gobe ta cewa wannan admission da yake duro wannan program da cikin gaba da na miji saboda haka na dawo da hira da muka yi amma abubuwan ba ya wuce da kuke da to ɗan mata da Allah ya zo Allah ya kare ne tsakarin zuriyar mu kawai amma abin ya wuce da ake gambari to shi ne ke bani da rafa inna ma ya dari da yau duk wanda yake ya kansa yawa kai ka gani in yana gadin da mata aure ya kowa sani ya sani ya sani ba sai an ga kai ka sani ni na sani saboda haka abin da nake yi na sani wanda kake ka sani saboda haka tuba domin kan jiya kan tsayawa kuma kai ba ka da iyaye mata ko ba ka da kalli kai kana zuwa a mutu wannan dabiya duk da kake wasu duk su zaka kalla Allah mana wajen sarki zai iya jarraba ka a kawai ka zama mutum jinni ya ba jarraba kamar da yawa annabi Nuhu alaihi salam ya jarraba dan Allah yana haka ba wai sai ka zama dan duniya ba Allah zai baka ƴaƴan duniya Allah zai iya jarraba ka amma wanda ake kudorawa shine wanda ya yi duniyar domin Allah baya zalunci in ka ga ba wanda abu ya baka dujara ba kai amma ba wai sakamako aka yi ma ba jarabawa ce sai jarabe ke yi a ranar ke ta kokari don ya ba ka lada da yawa a wannan gurin sai jarabe ka amma abubuwan wallahi tallahi ya wuce yadda ake tsammani ya wuce sai da nake kowa da duniyar na gane cewa a ce kawai da yawa wasu kallon ma ma wa ne kake wani kallon jaja ga yake ba Allah ga dabaru da na koya a wannan gurin dabaru da suke da shi azza Allah wa ni'mal wakil kaga yarinya karama tana da dabara ta wuce hankalin kiyaye da Allah zai miki da yarinya da za ta miki daba za ta yi ba dabara a matsayin ka na mahaifinta wallahi wallahi ta wuce ka jiri ta yi provision a gurin kana secondary ta wuce gurin jiri domin da yawa yanzu za ga wani ya kai matsayin emirates kuma amma ɗan da ƙaramin inda zai jira a wajen waya zai je gaba domin yana da kwarewa ta abubuwa ne da gobe saboda haka abubuwa ne gaskiya da ya kamata mu ƙara kulawa sosai da sosai a wajen tarbiyya a kula in ana so Allah ya rubuce tarbiyya ƙarin da abu da kai ka tsaya kai da ka sai ka addu'a da jira kana da yawa Allah Allah ya tsaya ka ruku sai ka ga Allah sannan kai iyaye domin la haula la hawla quwwata illa billah to shi ne Allah madaukakin sarki yake wani tara fa inna ma ya tabi da nafsi wa man dalla huwa da mata kuwa fa inna ma ya dillu alaiha to ya bada da jima kan da yawa kare dauka wai wani yawa a ana ga ba kamar duk wanda kaga ya mata kan da yawa eh shi ne dai bada kan ba ruwan Allah da ya kama wani akan a sai dai ni ku bani sakaci ko ya tsoya kan wannan abu amma ba haka ba ya mata to ai kan da yawa kai yayin da shi kuma ya fadari sai Allah ya kama shi kadai shine fa inna ma wa man faida wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha sai Allah ya ce wala tajiru wajratu wajra ukhra fa ne mu le kun wani baya hawa wani sai ba za ka je kwa kudo zunubi ba a sauka a ba wani sai dai idan shi ya ba da umarni kai wani ya baka umarni ka je kai sai a baki zunubin umarnin da ya bayar kai kuma zunubin da kai na zuwa kai wani abu kai ma yana kanka shikenan shi ta wani ke tattauna doya Allah ya ce wala tajibu wajratu hujra ukhra dai kun wani baya hawa wani bi shi karo da hadisi ba wani hadisi innal mayyita la yu'adabu bi buka'il hayy lalle ma ba jiya mai ba azaba da hukukan rayayi an ya ci karo da wanda ya raga jiya da shi karo ana magana ne akan wanda ya yi umarni domin laraba a da haka an wanda yana faɗa in zai ce babbi ne bi ma ana ahadu wa shakki alayya aljayba ya umma ma abadi mutum da yake ga amma da yake in na mutu jayya da kai babbi ne ki ruta din ita ku za ka yana domin na tantance yi mun haka wa shakki alayya aljayba jayya da jayya ya umma ma abadi ya je uwar ma abadi jayya da jayya kowa ya sanna mutu domin ka a dauke ni gaba gari to kaga zuwa amma da wajibi da wasiya cewa sun da ayi aka ce da wayannan ayi ko kuma wanda ya san gidan su standard family ne akwai kuka ya manyan da a gidan an zo kanin da yaro ko wani dan zana da wannan kuka shi ba ma ya halawa to idan ya mutu aka yi wajibi wa Allah ya saba domin yana alfa da gobe da ne zai iya halawa ko kuma ayi wasiya eh wasiya ce in na mutu duk wanda ya mutu kuka ba ruwa ban ya ce ba tunda wannan dabi'a da kuke Allah baya da amma ku kan hawaye da damuwa wannan ya halatta domin annabi ya yi Ibrahim al-Mu'azzab hawayen da zai yi duka kan cike wato Ibrahim al-Mu'azzab wannan rahaba ce da sauƙi amma iyu ya hajjira wannan haramun Isa Abdullahi dan Mas'ud da ya zo rasuwa sai ya ba da fatawa yace idan na mutu kan wanda kan wanda sai mu kuka wani irin kuka yake nufi wanda sannan kuma ku gaya wanda za su binne na saboda irin wanda aka yi annabi zai yi lahadi da kisu abin da aka ku yin sabbu shakku shine wanda kuke yi ne a kasar Hausa shakku a jiji wanda za a yi da ruwa amma lahadi dogo za a yi sai a ranar ce gaba a jira mutum shine lahadi amma kaza ga Laraba irin Saudiya da Madina duk wannan kaga ba shi a duk ita me yasa ba a yi a da rashin kwarin kaza gurin da kasa take da kwari a raji buga gidan makabartin da rubuta wa shi to kaga ba za a iya yalan ba gurin da ba ya rubuta ne kwari a raji ladi da cewa za a iya samu a wasu makabartin cewa za a iya yin haka ko a dan dole yanzu akwai guri mai tsari ko dan dole to saboda haka wannan shine idan ba a samu wannan ba ko sai na a sai na Umar da ya zo rasuwa yake in na mutu wannan babban rigar da ita za su yi mun da kabari kuma kana yi mun kukan nan da ake sai wani ya zo ce haba ya amiran mu'mini babban riga wannan tsohuwar riga za a yi ce ce sai da ya sai ta ayi raye shi yake bukatar sako yake kuka ba su kai ba innal hayya haqqu bil jadid yake ayi raye shi yake bukatar sako bai za mu da ita abin da zamu da sako wannan rigar da za ku samu wasiyar ne ma yake to shine yake cewa wala tajiru waziratu wizra ukhra to shi ke nan ga wata tambaya me yasa ake kawo me yasa ake kawo magana cewa idan mutum ya je ya kisa da kuskure a dora wa asila din sa shi ma wannan wata kila hankali ya kawo nan a ce asila ai ne da zara ko ya dau wanda ya buje wani sai a dora asila duk dangin sa a dora mu kuma Allah ya ce wala tajiru wajratu wajra ukra me yasa wannan tambaya me yasa tunda shi ya je kunguro na idan abu alheri ya same shi ya samu sauran dangi ne yanzu an tsora wa dangin sa idan alheri ya samu dangi ko bai same shi ba eh ya same shi to da haka ba da yake ji tunda ya domin kowa yi wa kai ba da an haɗu da ba kun kace a ji an zabu karuwa ba ba gidan zama ne gurin tsarsa ne a sai dai ya same shi kenan ana ba shi wani matsayi a gwamnati sai ka ji an zuwa ne wa ɗan uwa murna ko ba haka bane saboda haka tunda za a da'a wannan murnar to za a da'a yi wannan abun ba saboda haka ku hada hannu da karfe hannu ku hada hannu da karfe ku hada shi da saka saboda kowa ya ji da shi inda ana dauka wannan matakin to za ka ga da an daina irin kai za ka ga dan kan da ne saboda ba ta ji wallahi ba zai kai da hannun sau domin ya san ko ba ta ji da yaro da yaro ko wanda zai zo ban baki ko da ba ta ji da ba ba ba ruwan da yake zaka ja zuwa mana kaza kaza kaza ya san cewa jara'a bai ta tura ba yayi maganin abu to shi da Allah yake wala tajiru wajratu hijra ukhra Allah yake wa ba kunna lakum wani baya sabar wani wa ba kunna mu'adibi ba mu kasance masu azabtarwa ba hatta da ma'ana rasulun har sai mun aiko da wani Allah baya wa kowa azaba sai aiko wanda da wani dan aiki to anan wata kila wani ya kawo wa shi to ya zai da ahlul fakra kida ba ahlul fakra ko wuce shi a zuwa maida sai a zuwa maida amma wani zai ce ya zai tunda karatu ya yi tsawo wani shekara yi kenan ya zai da wa'annan to so da haka sai a ce to malamin sun yi maganganu a kan ahlul fakra shine waɗanda annabi ya wuce ga jama'a kuma an tsau lokaci ne tsau kuma ba a ko wani annabi ba to wannan mutanen ya zai shi ne wasu malamai suka ce ko shakka babu ko shakka babu wuta za su dai dalili illal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru shi ne dalili ba suka ce a ba za su wuta ba domin ai Allah ya ce wa kunna mu'azzibin hatta la ba'atha rasula sai ma aiko musu da wani saboda haka da ba da mu je mutu ba babu wanda zan wuta to ya za a yi da shi shine wannan suka ba da misali kace ga waraka ta bin nawfal waraka ibn nawfal kaga ga ko ai ko annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi wa annabi wahayi ya murji ta karan bari ina da nake biye ta kai gurin waraka kamar babba ne a gurin ta saboda haka da take shi wannan gurin ai maganganun da yake nuna ma cewa wala ka yana da imani kuma wala lalle ya imani da Annabi alaihi salatu wasalam mutulmi duk da ba ai ko shi ba domin cewa ya rage ni fi hajjaza ina ba ina mata shi lokacin da za a aiko ka lokacin da mutanen in yi kuri duka kawo lokacin da mutanen ka za su kore ka annabi ya kago kai yace a mu kuri biyo yanzu za a kore ni duk da amini da ake ce mu yace kwarai kuwa sai babu wanda yake zo da sako irin wannan abubuwan da ka zo da shi da alamu da kaza ba daidai hanya ce yace da Allah nan lokacin da na kai baka ba shine wala yake to kaga shi ya da wanda suka ce a wanda suka ba da amsa a kan ka ce a aiki daga jin bayanan da kaga yana nuna cewa ya dantsani ya ya ya dantsani farfashin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam to da haka yana da addini ya yana da ilimi ya ga addinin Annabi Ibrahim alaihi salam to da haka ya yi amfani da wannan shi ne wanda malamin ka ce to lokacin da aka zo a hadin fakirati duk tsawon wannan lokacin ba shi da labarin littafin Annabi karshen bai zo ya kare ba wai dan ce ana iya samu haka a yanzu a Najeriya ana iya samun waɗanda sako bai yi musu ba na annaba ne da su samu akwai ko babu na'am wallahi akwai sai kana da awa za ka ji da ungun kida wallahi Allah ya tuba taimaka mana da ta obala ba sai bara da dubu ɗari a nan ma da ba da liman um wato muka ana a lokacin na taɓa wata magana ba da Abdulrahman na taɓa wata magana bara akan cewa wata shida idan ka ba dubu ɗari za ka iya ceto wani gari to a lokacin ya zo karatu nan a makotan gurin nan sai babu dubu ɗari ina ga dai da muka yi wata shida muna amfani da ita kuma ka ga alkhairin da ta haifar mana a harkar dawa yana da yawa Allah akwai gurin da za ka ji in gurbin guri wallahi da layi ta ba su ma san waye annabi ba a cikin gado kwarai kuwa har yanzu ba gudanci ake original ba gudanci suna nan wannan ba abin da za ka bayar jiran su ka taimaka wa addinin Allah ba wani abu ba ko wani abu ne da za a yi cikin mota kudin abinci wani lokacin ma in ka je da kudi a cikin ka wani in kana so ka je ki ka ba ki kudi duk ba abin da za a yi kenan amma Allah ya hore ba kai ba za ka iya zuwa ba kamar da yake shige wasu hanya wanda za su yi wannan shikenan sai ga sai ka riga masu da awon baji za a aljanna domin kai ne kai ganadiyar kuma ta do to irin wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mu kalla tsakanin masu da'awa da mata hannu da shiri da ake cewa haɗa hannu da ƙarfi ai shi kenan kawai amma mutum ya dawo ko wani ya rinka cewa an an bayan jiyewa ake zuciya ka je haka duk wanda ka gera yi wa mutane na gaji in kafin jeje shi ne babban barawo a gwamnati yake jin kowa ma barawo amma sai dai kuma gwada wani kai ya gaba a haka sai wannan ka iya tafiya amma wanda baka gwada shi ba kace mun mummunan zato don mummunan zato wani abu ne mara kyau ka muna rawa da su kuma sai Allah ya tambaye ka amma wallahi yan jibin ne za ku gura ne kawai da yawan ko ba shi da a wannan da yawan ba biya su za ba kawai abin da za ji wani in kayi ne yawa ne za ka iya bayarwa kawai ya ba dubu biyu a gidan sai kwana uku baya shi ne ba kawai to bai kai in ya zauna a garin ba zai samu dubu biyu a kwana uku ba amma ka yi daga je ka kwana a cikin kaya ka kwanta a guri mara kyau domin ka tashi kai dawa dan Allah yana da hali ma ka kama bayan addini ba sai ta Abdullahi dan Umar ba Abdullahi dan Umar ana zuwa wani yaro yake da yake bayan da sun fara ne dan addini ne da ya zo masallaci zai ta da Allah Allahu akbar ajalla ne to sai ga ni kai kai da Allah ba ka zauna ba ku tana yan ta sai wani ya lallabo yake wallahi da bara suke ba yaudara ka ji ji ai gwara a yaudare ni da addini haka dan Umar yake domin imani ka ne zai iya kama a yaudare ka da addini in ba ka da imani to wa wa kana ga addini zai baje kai da addini kan ka wajibi amma idan da imani ka sai ya rika cewa wannan imanin da ne zai ba ki dama cewa ya kamata a kauce kuma Allah ya ba ki ladan ko kai ya kace wallahi ya ba ki ladan ruwan da abubuwan su ya kamata mu kalla amma wallahi a cikin kan akwai wasu ƙauyuka a nan da Zubaila kaje ka ga abubuwan mamaki nan da Zubaila Allah ya sauke to shi Allah madaukakin sarki yake wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa wa la tajiru wajratun wajra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta ma asar rasula Allah yake ba mu azabtar da kowa fa ji sai mai ko musu da bandu sai Allah yake
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مكر فيها ففسقوا فيها أمرنا مكر فيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بجنود عباده خبيرا بصيرا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa kurin jawa ɗayan mu tsaya me ya kamata mu tsaya kuma am so ne mu tsaya didi la ta ja'al ma Allah ilaha illa domin daga nan za ka fara bayanai akan wato wasu dabi'u guda 28 amma Allah ya kai mu tafi ne zuwa insha Allah ta'ala ma ka rasa mu tsaya didi nan abubuwan da muka faɗa didi Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am ai gwamnati ba abin da sai ta tsaya kan social media ba abin da sai ta tsaya kai al'amura ne dai kawai sai dai idan addu'a kuma a karɓa kula eh a ta addu'a su ma kwanaki wa kaza an zo baka gano a kai dai akan wato ya riga da kaji da ake yi wa dan majalisa da waye da masu mulki amma ba wani abu da za a yi yawa irin wannan kai ne da ake magana a kai ba abin da za a yi a kai kawai ya ta addu'a kuma a kiyaye kuma yan uwa su kai cewa ita duk wanda riba da Allah ya ba wato ana ana so ka yi amfani da ita take kyawun hanya amma dai yau ne wani ne zai je kullu Qur'ani wani kuma zai sa aja shikenan kaga wajen wani abu ne na zamani da yanzu zai yi amfani da kai wani kuma ya cutar da a kowane da tun da ya waye da ta zo ne bai taɓa cutar da wani da ita ba amfani yake da ita hanyar da zai amfani da al'umma a kowane da tun da ka zo cutarwa ya yi shikenan Allah ya dace da mu da za mu dace abubuwan da muka bada ne Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah muka cikin sarki ya yaje mana fara da kowa gidi